يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعلوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبا تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta shida ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna 23 ga watan shida shekara ta 2015 idan kun tuna muna cikin suratul nisa' Allah rama ko zaka tuna mana inda muka kwana
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء نعم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة نعم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك مم.
وآتينا موسى سلطانا مبينا mun ji wannan ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا a darasinmu na baya mun ji cewa annabi Musa ya karbo alluna a taura kuma Allah ya bashi umarni yace fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha wayannan alluna na at-taura hukunce hukunce dake ciki ya rike su da gaske ya aiki da su kuma ya umurci mutanansa su yi aiki da hukunce hukuncen dake ciki amma abin da zai ba ku mamaki da ya dawo ya fada wa bani Isra'ila da yake ba Yahudi matsala ne, Yahudawa sai suka ce gaskiyar magana su ba za su yi aiki da wa'in hukunce-hukuncen ba, ya suna zo na lafiya suna shakatawa suna walawa, a zo a dabaibaye su da wasu dokoki kada su yi kaza su aikata kaza. So da Allah ya ga tsaurin kan nasu ya yi yawa, sai aka ce to bari a ɗan musu wata barazana wacce za ta sa su shiga taitayinsu. Shi ne Allah ya ce wa rafa'ana fawqahum tsura bi mithaqihim sai muka cire dutse samansu saboda wannan alkawari da aka ɗauka da su na su yi aiki da hukunce-hukuncen attaura amma suka ƙi sai aka sa mala'ika jibril ya je ya samu wani irin gingime mai dutse kamar sakkwato a samu dutsen da ya kai garin sakkwata girma kaga ba za ka iya kwatanta girman dutsen ba mala'ika ya ɗauko dutsen aka zo saman garin aka riƙe dutsen ga dutse yana lilo ba a ganin rana dutsen ya lullube saman garin gaba ɗaya aka ce ko su imani ko a sake dutse a kansu shine wa izna taqanal jabala وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا na'am خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah ya ce wa izna taqanal jabala ka ambaci lokacin da muka cire dutse fawqahum a saman su eh ka annahu zullatun kai ka dauka wannan dutse wani gajimare ne da yayi wa garin garin inuwa gaba ɗayan shi ma'ana dutsen ya fi garin girma gaba ɗaya garin yana karkashin wannan dutse Allah ya ce to in ba kwa so a sake wannan dutse akan ku ku zo ma atainakum bi kowa ku rike abin da muka baku nan na ataura kuma ku rike da gaske wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku ambaci abin da ke ciki domin ku kiyaye dokokin Allah ai kowa ya daga kai ya kalli dutse a sama yana lilo zai fado kamin ka ankara kowa cikin su ba sai yayi alwala ba haka suka fadi suna yi wa Allah sujada malamai suka ce sujada ma da rabin goshi suke yi rabin kai yana ƙasa ɗaya idon yana ashe kaga da Allah ya barka kana ta sakarci ganin damarsa ne in Allah ya ga dama aya ɗaya zai kawo wallahi duk mutanen Najeriya su yi imani inna shanu nazzil alaihim minas sama'i ayatan إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين yan Najeriya ku daina ganin ana muku wa'azi wasu su dauka wasu ki suke dauka Allah ya ce wallahi in ya ga dama aya kwara ɗaya zai kawo daga sama kowa ya bi Allah nan take yanzu kuna jin za a dauko dutse a rike shi a saman sakwatar nan a ce dumu bi Allah wani ya ce shi ba zai bi ba akwai akwai wanda za a ce bi sunna ya tsaya yana MBA biye wai wani yayi wa sarki laifi aka kawo shi fada sarki ya ce fada ku ba shi kashi suka same shi suka rinka jibga kamar Allah ya aiko su da ya da kuye da kuye ce a dakata yana da bayani aka ce to yi bayanin ka yace a fada wa mai martaba na tuba na bi Allah na bi annabi Muhammadu na bi sarki fadawa suka ce a baka da kuma sosai inda sai ka tsaya MBA bai kamin ka bi sarki wai da yace ya bi Allah ya bi annabi Muhammadu wai ya tsaya MBA bai ya bata lokaci to idan sarki ma ba za a tsaya in biye biye ba ana so a bi shi kai tsaye to akwai wanda ba zai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba har sai ya tsaya wasu in biye biye Allah ka gafarta mana shine wa rafa'na fawqahum tura bi misaqihim amma bayan an dauke dutsen bai hana yahudawa su sake komawa ruwa ba bayan an janye dutsen suka ga sama suna gani yanzu ga rana suna gani wannan bai hana su sake komawa ruwa su sake sabawa Allah ba Allah ya ce bayan wannan wa qulna lahum la ta'du fi sabti sannan muka ce musu ketare iyaka da kuke yi Allah ya kafa muku doka ranar asabar amma kuna tsallaka wannan dokar to wannan ma ku daina menene dokar da suke tsallakawa ranar asabar eh Allah madaukin sarki ya bamu labarin a cikin suratul araf kawo mana ayar Allah ramma was'alhum anil qaryati allati واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون wato garin nasu yana bakin kogi ne su kuma sana'a su shine kama kifi sana'a su shine kama kifi to sai Allah ya aiko musu da jarabawa a ga za su bi Allah ko ba za su bi Allah ba sai Allah ya ce to daga ranar Lahadi har zuwa ranar Juma'a kwana shida an ba ku dama ku yi ta kama kifi abinku amma ranar Asabar Allah ya ce doka ne ban yadda ku kama kifi ranar Asabar ba kaga wata doka mai sauki su kama kifi kwana nawa kwana shida su haƙura kwana nawa kwana ɗaya da kwanakin da za su kama da wanda za su haƙura wanne fi yawa wanda za su kama to amma sai aka rinka samun matsala shine istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar asabar in suka je bakin ruwa sai rinka ganin manya-manyan tarwada da manya-manyan karfasa dima-diman kifaye suna shawagi suna ɗago bakin su a sama a cikin ruwa suna shawagi suna kai komo saboda lahiya lahiya ba dama a kama su amma ranar da ba ranar asabar ba idan manya-manyan kifayen ba za su gansu ba sai dai ka shiga ka dan kalaci abin da ya sauƙaƙa amma da an ce asabar ta yi to ranar ya zama kasuwar baje kolin kifaye kowane katon kifi a ranar zai bushi iska ya zo sama ruwa ya sha iska ya shawagi sai sai suka ga cewa fa wannan harka dole a ɗauki mataki a kanta amma ya za a yi sai suka ce domin mu yi wa shari'a wayo ba za mu saba mata kai tsaye ba sai suka tona wani katon lambatu daga bakin kogin suka ja lambatu din ne ya tafi da nisa sai suka yi katon rami amma ba sa bude lambatu sai ranar asabar ranar asabar sai su bude ruwa zai biyo lambatu ko ba zai biyo ba to wayannan manya manyan kifaye za su biyo ruwa sai su gangaro ta lambatu suna shawagi duk sun dauka ba matsala da an je can gaba katon rami ne sai su fada ina cikin katon rami ba da kifi zai tsalle ya sake dawa shi wannan an rutsa da shi sai sun ga wannan rami ya cika da manya-manyan kifaye sai su zo su sake toshe lambatu din amma ba za su ɗauka su kai gida ba sai su bari sai gobe gobe sai su zo da kwando sai su tsame wa'annan manya-manyan kifaye su sa a kwando sai su kai ina wai su ba ranar asabar suka kama ba ranar lahadi suka kama to amma yin duniya da gaskiya ran yaushe suka kama ranar asabar ran yaushe suka kai gida kenan ranar asabar suka kama sai suka kai gida ranar lahadi kaiwa gida ne aka hana su ranar asabar ko kamawa aka hana su kenan sun saba wa dokar ko ba su saba wa dokar ba kenan dokar sun saba mata to wannan ne dalilin da yasa Allah madaukin sarki ya fusata da su karshe Allah ya ce su koma birai gaba ɗayan su Qur'ani ya faɗi labarin me Allah madaukin sarki ya ce a gaba larama wa iz qalat
لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون to mutane daga nan sai suka kasu kashi kashi uku kashi ɗaya su ne masu aikata wannan ta'addanci suna kama kifi ranar asabar kashi ɗaya suka ce mu dai dokar nan da Allah ya kafa za mu mata biyayya wanda ya saba shi ya jiyo kashi na uku su kuma ba sa kamawa kuma suka rinka yi wa masu kamawan wa'azi kenan al'umma ta kasu kashi nawa kashi uku akwai masu saba doka akwai masu wa'azi akwai yan ba ruwanmu to su yan ba ruwan mun nan suke magana da masu yin wa'azi suke cewa me yasa kuke wahala da kanku wajen yi wa'annan mutane wa'azi kun yi wa'azin kun yi wa'azin sun yi aiki da shi ku kyale su mana lima ta'izuna qauman illahu murikum aw mu'azibuhum azaban shadida dan me kuke wahalar da kanku wajen yin wa'azi ga wa'anda yawan Allah ya ga dama sai ya halakar da su ko ya azabtar da su azaba mai radadi azaba mai tsanani qalu qalu ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun qalu sai suka ce ma'azratan ila rabbikum dalilin da yasa muke musu wa'azi muna musu wa'azi ne domin mu mu samu uzuri wajen Allah madaukin sarki in Allah ya ce me yasa kun ga ana saba mun kuka shiru mu ce ya Allah mun yi magana mun yi wa'azi ashe wannan shine makasudin yin wa'azi kenan mai wa'azi dalilin yin wa'azinsa na farko ba ma wanda aka yi wa'azin ya aiki da wa'azin bane shi mai wa'azin ya zama ya sauke nauyin da Allah ya dora masa a ranar tashin alkiyama har yanzu akwai masu ganin laifin mu su ce wai me yasa kuka matsawa yan bid'an nan lamba wa'azin nan an musu an musu ba dainawa za su yi ba ku kyale su su ta kayan su mana dan me za ku matsawa kullum ku sai kun yi magana shirkan nan kun ki shiru bid'an nan kun ki kubata sai matsa musu lamba kuke ku rabu da su mana abinda in kun je lahira kabarin ku daban nasu daban in Allah ya ga dama sai ya halakar da su to ansar da muke bayarwa shine ansar da wayannan bayan Allah suka bayar me yasa muke wa'azi ma'aziratan ila rabbikum idan Allah ya ce me yasa na ba ku ilimi ba ku faɗa ba za mu ce ya Allah mun faɗa da aka maka shirka mun yi magana da aka saba wa sunnan manzanka mun yi magana da aka kirkiro sabon addini da ya saba wa addinin da ka shar'anta ya Allah ka shaida mun faɗa mun kubuta ko ba mu kubuta ba to dalili na biyu shine wala'allahum yattaqun su kuma waɗanda ake wa'azi in an yi sa'a sai su shiryu su daina wannan sabo da suke yi to amma kun san me ya faru daga can karshe sai Allah ya ce falamma
falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun Allah madaukin sarki yace yayin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi an je nan lazina yana hauna an su'i masu wa'azi a ciki masu hana mummunan aiki Allah yace sai muka tsallakar da su sai muka yi me muka tsallakar da su wa akazna lazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukuna amma su azzalumai waɗanda suka ci gaba da yin wannan sabo sai muka kama su da wata irin azaba mai tsanani inji Allah madaukin sarki saboda fita da suka rinka yi daga umarnin Allah madaukin sarki Allah ka kare mu kun ga azzalumai aka ce an halakar da su masu wazi aka ce an tsallakar da su ƴan ba ruwan mu fa Qur'ani bai ce komai akan su su wayannan masu kama kifi da aka musu wazi aka musu wazi suka yi kunnan kashi Allah ya ce ran da muka fusata sai muka ce su zama birai gaba ɗayan su rana an ga abun mamaki gari na wayewa wasu gidaje an buɗe waɗanda ke cikin gidan sun fito wasu gidaje na kulle shi wannan mai wa'azi mai nasiha wanda bai saba wa ka'ida ba ya fito a unguwa gidan wani a kulle ba su fito ba lafiya kai tun ana ganin abin fa kaman wasa rana ta fito rana ta daga aka ce akwai bukatan abi sawu in an bubbuga gida shiru a ce a balla da an balla gida an shiga idan mutumin yana da mata uku yana da 'ya'ya goma sha biyar to sai a samu gwaggon biri guda ɗaya da gwaggwar biri guda guda uku da tsula guda goma sha biyar sai a same su a tsakar gida duk sun rikide sun zama birai kaji sharrin yahudawa shi yasa Allah ya ce qulna lahum la ta'du fi sabati Allah ya ce wa akazna minhum misaqan galiza muka riƙe alƙawari mai ƙarfi tare da su akan kasu saba umarnin da Allah madaukin sarki ya ba su a cikin attaura amma suka ƙi sai da suka saba shine wa rafa'na fawqahum tsura bi misaqihim wa qulna lahum dukhulul baba sujadan mun tsallake guda daya sannan muka ce da su ku shiga wannan gari da aka baku umarnin ku shiga amma idan za ku shiga garin ku shiga sujadan ai mudadi ina ru'usaku kuna masu sunkuyar da kanku ƙasa shine sujadar da aka buƙaci su shiga garin da ita in za su shiga garin su shiga suna masu sunkuyar da kai amma da yake Yahudawa ta kadaru ne da suka zo suka ce su ba za su shiga suna sun koyar da kai ba sai suka zauna suna jan duwawu a ƙasa haka suka shiga cikin gari su duk umarnin da Allah ya bayar sai sun kirkiro kishiyarsa sannan aka ce kada su kama kifi ranar asabar suka sake sabawa kai bai hude matsala ne sai Allah ya ce mai a gaba da rama
وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا sake mai ta mana wani yara alarama
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآياتهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف mai hude matsala ne بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا wato bai hude bai hude matsala ne da bahaushe ya ce hudu tuba babu wato sunan ya dace da su Allah ya ce fa bima naqdihim misaqahum saboda warware alƙawarin da suke duk sanda suke war- alƙawari da Allah ko suka alƙawari da manzansa Annabi Musa alaihi salam Yahudawa wannan alƙawari sai sun warware shi shi yasa Allah ya ce fa bima naqdihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillahi sannan kuma da kafircewarsu daga ayoyin Allah babu annabin da aka ba ayoyi da yawa ya zo al'ummarsa da shi kamar annabi Musa alaihi salam sai da Allah ya bashi ayoyi har guda tara Allah ya ce wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات fas'al bani isra'ila فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا Allah ya ce zunzurutun ayoyi sai da ya ba annabi Musa ayoyi guda tara ayoyi guda nawa guda tara aya ta farko sandarsa in ya jefa sai ta rikide ta zama maciji wannan mai ce aya ce aya ta biyu idan ya sa hannunsa a cikin hamata idan ya ciro hannun hannun sai ya rinka haske kamar kwallon tarki wannan menene aya ce wacce Allah madaukin sarki ya ba annabi Musa ya zo mutanensa da su bayan wannan a gabansu yadda ki teku da sanda teku ta kece titi a tsakiyar teku express masu imani suka ratsa suka wuce kafirai suka shigo aka dulmiyar da su duk a gaban bani isra'ila aya nawa aya uku bayan wannan Allah ya ce walaqad akazna ala fir'auna bisinina wa naqasin min ولقد samarati أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون Allah ya ce a kama su da shekaru na yunwa amfanin gonar su ya ƙi albarka wannan ya faru suka zo suka roƙi annabi Musa cewa a gyara musu wannan za su tuba Allah ya kawo damuna mai albarka amfanin gona ya kyau suka ce sun fasa ba za su yi ba kai bai hude matsala ne to bayan wannan fa sai Allah ya ce fa arsalna alaihim dufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات Ahem.
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين bayan waɗancan ayoyi guda hudu aya ta biyar fa arsalna alaihim dufan Allah ya ce a musu ambaliya ta ruwa ruwa ya ci garin gaba daya bala'i yayi bala'i suka zo suka ce ya Musa ka roƙa mana ubangiji kan aka janye wannan ruwa muka ci gaba da taka ƙasa za mu yi imani annabi Musa ya addu'a aka janye ruwa aka ce ya magana imani suka ce gaskiya su ba su shirya ba wal jarada sai Allah ya turo musu fari fari suka cika garin duk amfanin gona fari suka cinye ba ka iya tafiya kan titi da fara za ka yi ta karo in ka shiga ɗaki fara in ka kwanta ta haye ma kunne an samu matsala ko ba a samu ba suka zo suka ce ya Musa ka roƙa mana ubangiji a janye wa'annan fari mun ma alƙawari yanzu za mu yi imani ya roƙi Allah aka janye fari yace ku yi imani ku cika wa Allah alƙawari suka ce wallahi ba za su yi ba wal qummala Allah yace a tura musu kwarkwata kowa kwarkwata ta dabaibe shi gado kwarkwata shimfiɗa kwarkwata hula kwarkwata riga kwarkwata wando kwarkwata kwarkwata kwarkwata kwarkwata kowa susa kowa kuraji bala'i yayi bala'i suka dawo suka ce ya annabi Musa ka roƙa mana Allah yanzu kan mun yadda zamu yi imani ya roƙi Allah aka janye yace to ku yi imani suka ce ba za su yi ba wadda dai Allah ya ce a tura musu kwaɗi ko ina kwaɗo in ka zo kwanta kan gado ka samu kaman kwaɗo ɗari da hamsin in ka cire hula ka aje kwaɗi su cika in ka rataye riga kwaɗi su cika aljihu in za ka sauko kan gado kan kwaɗi za ka taka in mace ta ɗora girki kwaɗi su cika tukunyar ko ina kwaɗi suka ce to fa garin nan mu rayuwa ba za ta yi a ciki ba yanzu mu yi alƙawarin ƙarshe da kai matukar aka canja mana wannan za mu yi imani annabi musa ya ce ya Allah ka janye musu sun ce za su yi imani Allah ya janye yace ku yi imani suka ce ba za su yi ba wadda ma Allah ya ce duk ruwan garin ya zama jini ruwan rijiya jini na buta jini na wai bahaushe ya ce jini da jini danja kaga sai an samu danja ka suka sake dawa ya annabin Allah a janye mana wannan bala'i za mu yi imani annabi Musa ya sake roƙon Allah aka janye aka ce ku imani suka ce ba za su yi ba فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله بيهودي كان ba nan suka tsaya ba wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin sannan suka rinka kashe annabawa ba laifin da annabawan suka yi suwa suka kashe annabi zakariya suwa suka kashe annabi yahaya aikin su ne yahudawa kashe annabawan Allah shine wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin ba nan za su fi baka hushi ba haushi ba wa qaulihim qulubuna gulf idan aka musu wa'azi sai to fa mu kai hakuri zuciyar mu a toshe take saboda haka wa'azi baya shiga mu haka Allah yi mu wai yanzu ba laifin su bane haka Allah yi su shine wa qaulihim qulubuna gulf mu haka Allah yi mu zuciyar mu a rufe take wa'azi bai shiga Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba haka Allah ya yi ku ba bal taba Allahu alaiha bi kufrihim lahiya kalau Allah ya zuciyar ku saboda kafircin da kuka yi ne daga baya Allah ya fushi da ku ya toshe zuciyar inji Allah madaukin sarki Allah ya ce fala yu'minuna saboda haka ba sa yin imani illa qalila sai kadan shi yasa kamin ka samu bai hure imani aiki ne jajawo yanzu kiristoci kuna ji suna ta musulunta ko bai hure na kuka ji musulunta ka taba ganin bai hudan da ya musulunta sai dai abinda ba za a rasa ba sai dai abinda amma sun fi kowa sun fi kowa kin musulunci kuma shi matsalar bai hude bayan ba zai yi musulunci ba kuma kai bai so kai addini shi wai idan idan ya mai da kai bai hude ya girmama ka saboda haka shi abin da yake so ya raba ka da musulunci kuma kaka zama bai hude ka zama dan iskan gari shi bukatar sa kenan shi yasa kullum abin da zai kirkiro abin da zai lalata ka ne yanzu in ka shiga internet tashar zina ta fi miliyan tashar luwadi ta fi miliyan eh tashar zina cikin gida ɗa ya zina da uwarsa uwa ta zina da ɗanta uba ya zina da yasa wa ya zina da ƙanwa eh ƙanwa ta zina da yaya tashoshi sun fi ɗari duk yahudawa ne suka zuba su akwai tashoshin zina da dabbobi suna nan barkatai akwai tashoshin zina da mata ta dubura suna nan barkatai duk waye zuba su ba yahude akwai zinar hannu akwai zinar kafa akwai zinar kumatu duk saboda me ya zai yi halakar da al'umma ya zai yi lalata mutane ya gurɓata tunaninsu su lalace su rabu da Allah su tafi jahannama da tashin alƙiyama amma ba za ka taɓa ganin tashar da bai hude yake karantar da addinin yahudanci ba shi yasa Allah ce bal daba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila sai Allah ya ce me وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما duk wayancan ma laifukan ƙanana ne ga wasu manyan laifuka in ji Allah sai Allah ya ce wa bi kufrihim da kuma wani gingime min kafirci da suka sake aikatawa daga baya a dama ta yi amince sun kafirce ko bai amata ba to amma me yasa nan ya ce wa bi kufrihim kafircin da aka ambata a baya kafircewa suke da annabi Isa ne amma wannan kafircin da suke sabon kafirci ne na kafircewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kafircewa annabi laifin girmansa yayi yawa sai aka ware masa babi na musamman aka ce wa bi kufrihim da kuma wani sabon gingime na kafirci da suka kara aikatawa shine kafircewa annabi mu annabi rahama sallallahu alaihi wasallam bayan wannan fa wa qaulihim ala maryam buhtanan azima da ƙarya da suka kirkira kuma suka jingina ta zuwa ga mata mai tsarki ita ce Maryam mahaifuwar annabi mahaifiyar annabi Isa alaihi salam wace ƙarya suka mata suka ce mazinaciya ce suka ce annabi Isa dan shege ne in ji wa in ji Yahudawa uwarsa suka ce mazinaciya ce haka suka kakaba mata wannan sharrin suka kakaba ma ɗanta wannan sharrin sai da alkur'ani mai girma ne ya zo ya wanke annabi Isa ya wanke Maryam mahaifiyar annabi Isa kirista in yana da hankali zai girmama addinin musulunci ko ba zai girmama addinin musulunci ba kirista in yana da hankali zai dai hada kai da yahuda ya fada da musulmi in yana da hankali ba zai yi ba domin yahudawa su suka yi wa annabinsa sharri suka yi wa mahaifiyar annabinsa sharri suka ce mazinaci ya ce suka ce annabinsa dan shege ne addinin musulunci ya zo ce ƙarya suke yi ya ba da cikakken historical biography na annabi isan ya zo duniya ya ce wazkur fil kitabi maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ya ce ka ambata musu a cikin littafin alkur'ani mai girma labarin maryam lokacin da ta fita daga cikin jama'arta ta nufi wani wuri ta gefen gabar inji Allah madaukakin sarki فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا na'am فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا wasu malamai sun ce wanka za ta yi wasu malamai sun ce suturarta za ta wanke amma koma menene qur'ani yace fattaka zarmin dunihim hijaban ta riki shamaki tsakaninta da mutanenta saboda abin da take so ta yi sanda take yi ba ta so wani ya ganta Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana ta juyo tana dawowa kawai sai ta hadu da mala'ika jibril Allah ya aiko shi fatamassala laha basharan sawiya mala'ika jibril sai ya canja kama ya koma siffa irin ta saurayi kyakkyawa mai cikakkiyar halitta to ya kai a wannan lokaci قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا tana ganin saurayi ya tare ta zai magana da ita saboda mace ce mai tarbiyya kalai sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsari wajen Allah mai rahama daga gare ka in kunta taqiya in dai kai mai tsoron Allah ne bai kamata ka tare ni daga ni sai kai ka ce zaka yi magana da ni ba ka je da Qur'ani yake yake kare tarbiyyarta yake kare mutuncinta sai ya kai kaka قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا yace ke ni ba mutum bane mala'ika ne dan aikan ubangijinki ne ya turo ni da sako shine in baki da dan kuma tsarkakake babban magana
قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا qalat tace anna yakunu li gulamun ta kaka zan samu da walam yamsasni basharun alhali ba- ni ba mata aure bace namiji bai taba shafa ta da sunna ta aure ba walam aku bagiya kuma ni ba karuwa ba ba miji ba karuwanci ina ka taba samun da kire zuma ga yarinya da ciki dole ya zama ɗayan biyu ko idan akwai miji sai mu ce me miji in ba miji ba mu ce zina tai in da ce a wallahi ni dai na shanye kwalbar tim da na farka sai na ga tim in sai ƙarya kike to ya kai alarama قال كذلك قال ربك هو علي هين zai ce a haka nan ubangijin ke faɗa zaki haihu ba miji namiji bai taɓa saduwa da ke ba kuma Allah ya ce in gaya miki huwa alayya hayyin ke haihu ba miji a wajen Allah wannan mai sauki ne ke ki ganin abun yana da girma ولنجعله آية للناس ورحمة منا yace makasudin shine muna so mu sanya jaririn ya zama aya ga mutanen duniya su gane girman Allah da karfin ikonsa da kuma wata rahama daga gare mu inji Allah madaukakin sarki وكان أمرا مقضيا sai ga tayi zugum tana dube dube ce ke saurara wa kana amran maqdiya wannan Allah ya riga ya gama hukuntawa ba shawara ki ake nema ba too late to cry when they discuss
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا malamai suka ce yayi hura a jikin rigarta yana hurawa fa hamalar hu ta dauki cikin wata tara ba wai cikin daga wata daya aka fara ba hura iskan nan da ya hura mata wata tara yanzu za ta dawo gida a sai ta kara nausawa gaba to ya kai alarama فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا in قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا naƙuda sai ta tilasta ta har ta kai ga ta samu wani kututturen dabino ta dogara da shi ga damuwa za ta haihu ba miji bata sanya za ta kare kanta ba ga naƙuda kai ƙala sai ta ce ya laita ni ya kai tona mitu qabla haza ina ma na mutu kamin wannan abu ya same ni wa kuntu nasiyan mansiya an shafe sunana daga kundin tarihi ma an manta da ni gaba daya me ya faru a wannan lokaci فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا nan take jaririn da ta haihu sai ta ji ya buɗi baki yayi magana ya kira ta daga karkashin ta inda ta haife shi yace yake mahaifiyata Allah ta hazani kada ke bakin ciki ba wai ya zaki da mutanen gari ke da muhimmanci ba a fara da abin da yake muhimmanci kin haihu ba ruwa to kar ja ala rabbuki ta tiki sariya ga marmarar ruwa nan yana bulbula karkashin ki wanda zaki shaki wanke ni ki dauke ni mu gida
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا mai jego ta haihu mai take da bukata abinci girgiza wannan kututturen dabinan tana girgizawa kawai sai ta ga yana ƙara girma kamin ta ankara ya zama dabino ya koma ɗanye ya yi ganye ya yi hure ya yi ‘ya'yan sun nuna nunanun ‘ya'yan suka zubo gabanta a wannan lokaci sai aka ce mata me وكلي واشربي وقري عينا Ya ce to ga dabino ne.
مما ترين من البشر أحدا فقولي me za ta ce وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ke fakuri wa shirabi ki ci dibino ki sha ruwa wa karri aina ki kwantar da hankalinki dauke ni mu tafi gida to mutane suka tambaya ina na samo gaba yace babu matsala fa in ma tara inna min albashari ahadan in kin hadu da wani cikin mutane yace ina kika samo ni fa quli inni nazartu lirrahmani sawma kice kin yi wa Allah bakacin azumi yau ba za ki magana da kowa ba ya tambayan su tambayan ni ni zan yi bayanin inda aka samo ni an zauna lafiya ko ba a zauna ba to ya taya wannan lokaci فأتت به قومها تحمله nan take ta sungumo yaro ta wuce cikin gari yanzu tana takawa da karfi ta san ba matsala
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا mutane suna garin da suka kewaye ta suka ce ya maryamu ya ke maryam laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da abun kunya ina kika samu wannan jariri يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا suka ce ya ukta haruna ya ke rawar haruna ma kana abuki ra'a sau'in babanki ba mutumin banza bane ba mu taba sanin shi zina a tarihinsa ba wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba karuwa ba ba mu taba jin za a harkata ba to ya kai albasa ba ta yi halin ruwa ba ina kika samu wannan jaririn فأشارت إليه ta ce ina na samo shi sai ta nuna shi ce ku tambaye shi muku bayani inda na samo shi
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Kalu suka ce kai fa ta kaka nu kalli mu zamu yi magana da man kana fil mahari sabiya jaririn da ke cikin zanin goyo ina kika taba jin jariri yayi magana suna faɗin wannan sai jariri ya dago kai قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ya ƙara cewa me وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ya ci gaba da jawabi وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ya ƙara da cewa والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا wai wake wannan maganar ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk wannan jawabin jariri ne yake yi shi abin da ya fara faɗa shine kala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne malamai suka ce Allah ya sanar da shi nan gaba za a ce masa dan Allah shi yasa maganar sa ta duniya kore wannan maganar ita ce ta farko maganar da ya fara yi a duniya shine wannan kirkirar da za a zo da shi nan gaba a ce masa dan Allah bari ya fara taka mata birki shi yasa buɗar bakin sa sai fara da inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya Allah ya ce zalika isa ibn maryam wannan labarin a babu da aka gan shi ko a qur'ani mai girma yahudawa suka ce shege ne uwarsa mazinaciya ce ƙur'ani ya ce yahudawa ƙarya kuke yi ga matsayin mahaifiyarsa ga matsayin shi waye wanke shi kuma qur'ani yace yana daga cikin laifin da yahuda suka yi babba wa bi kufrihim kafir cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi wa qaulihim ala maryama buhutanan azima da kuma wannan gingime mai ƙarya da suka dauko suka jingina wannan baiwar Allah wacce bata je bata gani ba shegantaka yahudawa bata kare ba ko wacce suka kare ala ramma وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه na'am ما لهم به من علم إلا اتباع الظن مم.
وما قتلوه يقينا to ya kai da shi بل رفعه الله إليه mm.
وكان الله عزيزا حكيما wa qaulihim da kuma magana da yahudawa suka faɗa suna alfahari suna inna qatalna masiha ibn maryama rasulullah inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah wai alfahari suke suna cika baki wai suna cewa mu ne muka kashe almasihu isa dan maryam annabin Allah kaji har da annabin Allah wai alfahari ne suke yi ba annabin Allah ba ko liman ka kashe ya kamata kai alfahari da wannan ka ce ni na kashe limamin juma'a balle ka kashe annabin Allah wa inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah suna alfahari mu ne muka kashe almasihu isa dan maryam manzon Allah me yasa ake cewa annabi isa almasihu malamai suka ce li'annahu mamsuhun bil baraka saboda Allah ya shafe shi da albarka eh kamar yadda yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu ai da Allah ran ma ya karanta mana saboda wannan ake ce masa almasihu wasu malamai suka ce ana ce masa almasihu saboda Allah ya shafe masa duk wata mummunar siffa ƙarya baya yi yaudara bai yi ha'inci baya yi munafurci bai yi annamimanci bai yi rowa bai yi kwaɗayi bai yi ƙyashi bai yi girman kai duk wata siffa mummuna da ɗan adam ke siffantuwa da ita babu wacce Allah bai shafe ta daga annabi daga annabi Isa dan Maryam ba shi yasa ake ce masa almasihu ina fata an bai wannan rasulullah manzon Allah sai Allah ya ce Yahudawa ƙarya kuke yi wa ma qataluhu ba su kashe shi ba inji Allah wa ma salabuhu ba su tsire shi ba inji Allah ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahum Allah ce sai dai an rikitar da su ne an rikitar da su ne suka kashe wani suka tsira wani suka dauka cewa annabi Isa alaihi salam shine wanda suka kashe shine walakin shubbiha lahum an gane wannan sai Allah ya ce wa innal ladzina talafu fihi lalle waɗanda suke sabani cikin lamarin annabi Isa lafi shakkin minhu su ne nasara da suka biyo daga baya su ma cikin kokonto suke malahum bihi min ilm ba su da wani cikakken ilimi cewa annabi Isa kashe shi aka yi tsere shi aka yi illa tiba'a zanni Allah ya ce zato kawai suke bi wa ma qataluhu yaqina Allah ya ce ba su kashe shi ba ba su da yaqini na tabbacewa sun kashe shi kun san abin da zai baku mamaki hatta bible idan ka duba shi za ka yadda cewa lalle akwai yana cike da kokwanton annabi isa ne aka kashe aka tsire ko ba annabi isa ne aka kashe aka tsire ba kamin mu je kan me bible ya faɗa bari mu fara da menene addinin musulunci ya tabbatar akan maganar kashe annabi isa ibnu kathir ya kawo ruwaya yadda abin ya faru lokacin da annabi isa dan maryam ya zo ya fara yin wa'azi ya fara da'awa Allah ya bashi mujizozi masu yawa ha makaho yana iya yin addu'a idan makaho ya bude ko kurma yana iya masa addu'a kuturu yana iya masa addu'a kuturtar ta yi ne ta warke kai ba ma wannan ba mutumin da ya mutu ma annabi isa yana iya yin addu'a mutumin ya tashi a suratu al imran Allah madaukin sarki ya ba mu wannan labarin wa istaklubu min al-dini ka hayati al-dayri wala na ba ce wata da tunda zuwa mana tana browsing نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس Aha.
تكلم الناس في المهد وكهلا Yawa.
وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Eh.
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني Na'am.
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني Aha.
وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم Mm.
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر
الله أكبر.
مبين.
Allah rama wannan ka ba mu ta suratul ma'ida ita tana can kusa da bakin boda to dawo ta cikin ali imran wa rasulan ila bani isra'ila ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم na'am أني أخلق لكم من الطير كهيئة من الدين أني أخلق لكم من الطير ك... من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله Aha.
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله bayan haka وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم mm.
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين wato ko alarmomi suna so su gane gangaren wanda ya zama gangaren sosai sai a ce to karanto ta can sai ya karanto sai a ɗauko masa mai kama da ita a wata sura da ke da 'yan canje-canje a ce to ita kuma karanto ta idan kwarya kwarya alarama ne sai fara tangal-tangal ina ba ta gane wannan idan ko alarmomi da suka sha suka koshi da irin su gangara sai kwakwalwa sai ta yi browsing ta yi browsing ta yi browsing sai ta ba da network speed wayannan ayoyin guda biyu da sun nuna mana mujizozin wa annabi isa alaihi salam a ciki yana wato ya samu yunku sai ya tsuntsu na ƙasa sai ya hura masa rai da izinin Allah sai ya jefa shi sama sai tsuntsu kawai ci gaba da tashi zai warkar da kuturu zai warkar da makaho wanda ya mutu ma zai raye da shi kai ba nan ba in ka zo kuna gaisa sai ce yau da alale kai suhur ka san da wai gane wanda ya suhur da alale da buɗe baki ne da sauki eh kai da fadi ka kaci kai tuwon masara kai saman bita kai alabo abin da kaci baya nan sai faɗa maka abin da kaci sannan abincin da ka tara a sito sai ce ka bar buhun masara biyu da na gero daya da katan na taliya da indomi da saman bita da da da da to wannan ya sa yayi mahassara da yawa yahudawa suka ɗauko ƙiyayya da gaba ta bala'i suka dora mashi ba irin cutarwar da basu mai ba sai da suka hana shi zama a gari da annabi isa ya ƙara rayuwa sai yana yawo daga gari zuwa gari ba garin da zai zauna kullum da ruwan suke kashe shi an yi lokacin da annabi isa sai dai koma yana kwana kan dutse yana kwana kan me kan dutse bayan duk waɗannan abubuwan da suka yi mishi bai ishe su ba yahuda sai suka je suka samu sarkin dimash a lokacin wanda mutum ne mai bautar taurari shi sarkin mutanen da ke bin addinin sa ana ce musu yunan sai suka ce masa ga wani mutum nan ya fito yana wa'azi a baitul maqdis yana lalata mutane yana bata masa mabiya ya zo da wani sabon addini yana yaudarar jama'a yana haddasa fitina cikin al'umma suka zuga sarki suka zuga sarki sai shi wannan sarki sai ya rubuto takarda zuwa ga wato sarkin Kudus na wannan lokacin wanda a karkashin sa Baitul Maqdis take wanda shi kaman hakimi ne na wancan babban sarki ina fata an gane wannan sai sai ila baka umarni wannan mutumi da aka ce yana nan yana wa'azi yana haɗa kan Yahudawa yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza ina so ka kashe shi ka kama shi ka kashe shi sannan ka tsire shi kowa ya ga gawarsa yadda nan gaba ba za a sake samu wanda zai ullo mana da wannan shigantaka ba shi kuma ana kawo masa wannan takarda yana karantawa sai ya ɗebi sojoji saboda haka ranar juma'a da yamma sai suka kai samame a inda annabi isa yake boye da almajiransa guda goma sha biyu suna zuwa suka je suka zagaye su suka ce ka fito mu kashe ka ko mu shigo mu kashe ku duka da annabi isa ya gane abin da yake faruwa sai ya faɗa wa mutanensa da suke tare a cikin wani babban ɗaki sai ya ce musu to waye ne a cikinku in ya amince Allah zai jefa masa siffata da kamata yadda waɗannan mutanen in sun zo za su kashe shi amma ni kuma na masa alkawari huwa rafiqi fil janna zai zama abokin zama na a gidan aljanna to kun san matasa da zafin nama yana faɗin wannan magana nan take wani matashi ya zaburo ya miƙe ya ce ha ana ya rasulallah ya ce gani ya manzan Allah ni zai yi manzan Allah sai kalle shi sai annabi isa sai kalle shi sai kaman shekarunsa ba su kai ba sai ya sake maimaitawa wannan matashi ya sake zaburowa annabi isa ya yi shiru ya ƙara maimaitawa wannan matashi ya ƙara zaburowa sai annabi isa ya ce to shikenan kai Allah zai jefa wa sifata a gaban sauran almajiran annabi Musa isa kawai sai suka ga siffar wannan matashi tana canjawa kamin ka ankara ya rike ya koma siffa annabi isa gashi ga annabi isa amma kai ba za ka yi cewa wannan ne shi wannan ne annabi isa ba bayan ya koma haka sai annabi isa sai ya koma gefe da ya koma gefe suka ce sai suka ga saman ɗakin ya buɗe haske ya hasko cikin ɗakin daga sararin zamaniya nan take sai wani irin bacci sai ya ɗauki annabi isa a daidai wannan lokacin wannan bacci yana kwashe shi a gaban almajiransa sai suka ga yana yin sama a cikin wannan haske yana yin sama yana yin sama har ya bata yana bata nan take suka fito da gudu suna fitowa da gudu yahudawa suka ce yawa to gaya nan gaya nan gaya nan nan take aka zo aka kama wannan matashi aka je aka kashe shi sannan aka je aka tsire shi wannan bacci da yayi kamin a daga shi shine in qala Allahu ya Isa inni mutawaffika
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون Allah ya ce wa iz qala Allah ya Isa yanda Allah ya ce ya kai Isa inni mutawaffika ni mai karɓar rayuwarka ne malamai suka ce shine baccin nan da yi qala Allah ya Isa iz qala Allah ya Isa yayin da Allah ya ce ya Isa babu wawun ko iz qala Allah ya Isa yayin da Allah ya ce ya Isa inni mutawaffika lalle ni mai karɓar rayuwarka ne to karɓar rayuwar shine wannan bacci ne domin dama Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في, مم- في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce Allahu Allah ya tawaffal anfusa yana karɓar rayuka hina mautiha yayin da suke mutuwa wallati lam tamut ran da bata mutu ba ma Allah yana karɓar ta fi manami ha yayin da take cikin bacci ina fata an gane wannan kenan inni mutawaffika shine wannan bacci da Annabi Isa yayi daidai lokacin da za a ɗauke shi zuwa sama arwayar arwayar da aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda cewa lokacin da almajiran annabi isa suna tare sai ga annabi isa ya zo cikinsu ruwa yana ɗiga daga kansa sai yake gaya musu cikinku akwai wanda zai kafirce bayan ya yi imani da ni cikinku akwai wanda zai kafirce bayan ya yi imani da ni cikinku akwai wanda zai kafirce bayan ya yi imani da ni annabi isa ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa bayan ya gama sai ya ce yanzu nan masu son kashe ni za su zo wane ne a cikinku zai yarda ya ba da kansa Allah ya jefa masa kamanni na idan aka zo ya zama shi ne wanda za a kashe ina fata an fahimci wannan sai wannan matashi ya ba da kansa kuma ƙarshe Allah ya jefa masa wannan kamanni Allah ya ɗauki annabi isa zuwa sama shi kuma wannan matashi aka yi me aka kashe shi wannan ruwayoyin su ne ruwayoyi da suka fi inganci suka fi ƙarfi akwai ruwaya da ta nuna dukkan mutanen almajiran annabi sun da suke tare su sha biyu a wata ruwaya su sha uku a wata ruwaya su sha bakwai gaba ɗayan su ne Allah ya jefa musu kamannin annabi Isa Yahudawa da suka zo suka gagara gane wane ne cikin su annabi Isa ne suka ce ko ku nuna mana wane ne annabi Isa na gaskiya ko mu kashe ku gaba ɗaya ina fata an fahimci wannan sai wani a cikin su wanda ya bada rayuwarsa ya miƙe ya ce ni ne ni ne shi sai suka kama shi suka kashe shi saura kuma suka gudu annabi Isa baya cikin waɗanda aka kashe shi kuma Allah madaukin sarki ya dauke shi amma dai duka ruwayoyin sun ba da tabbacin cewa annabi Isa ba a menene ba ba a kashe shi ba sannan ba a me ba ba a tsire shi ba an rikitar da su ne aka sa wa wani kamannin annabi Isa alaihi salam suka kashe wannan da tsammani shine me annabi Isa suka ainihin gice shi wannan shine abin da addinin musulunci ya nuna na'am ita ma wannan ayar ba mu gama da ita ba wa in min ahli alkitabi wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawma alqiyamati yakunu alaihim shahida Allah rama ba ya so mu kwana a daji yana so mu kwana kan gaba ne to ita ma wacce ayar ba mu gama da ita ba balle mu iso kan wannan idan Allah ya kai mu darasi na gaba su sun cika baki sun ce sun kashewa annabi isa amma mun ji abin da qur'ani ya faɗa mun kuma ji ruwayoyi da suka faɗi yadda abin ya faru to za mu ji menene shi bible ya faɗa akan kashe annabi isa da gicciye shi da aka yi da ɗauke shi da aka yi zuwa sama da yadda aka samu good friday da wa da easter monday ina fata an fahimci wannan za ku ji labarin da alkur'ani mai girma ya bayar da bayanin da wato aka samo ruwayoyi da suka yi bayanin yadda abin ya faru su suka ba da cikakken bayani mai gamsarwa bayanin da suka zo a can za ka ga akwai alamomin tambaya da yawa da za su tabbatar da cewa eh su din ma hatta a cikin bible din akwai kokwantan da gaske an kashe annabi isa da an gice shi ko ba a kashe shi ba an gice kamin mu karasa zuwa ga ayat da Allah ya karanta mana ta karshe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شك ممر كبير عرونا بمبكي لأن على الرحمن الله سليمان كانوا ɗazu su shugabanni su zo sun same su